وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na masjidu da'awati wal irshad a majalisun mu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi a darasi na sunanu abi dawud yau muna 21 ga watan safar hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 wannan shine darasinmu na 46 a cikin kitabu sala kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine ra'aitun natta jami'atul razaya wa da'iyatun ila khattil khataya wa fa'sun yahdumul akhlaqa amsat qulubul mudminina lahu sabaya رأيت النت فيروسا خطيرا تخطى خط أخطار الرزايا لا إله إلا الله kunji matsalolin ma gayin baitin ma akwai matsaloli ko? to balantana ma fassararsa fassarar wannan baitin wani ɗaya daga cikin malamanmu ne na wannan zamani ya waƙe intanet ya ce ra'aitun netta jami'atun razaya wada'iyatun ila khattil khataya ya ce da na dubi intanet sai na gane da cewa ita ce matattara intanet ma'ana yana da na dibi intanet yana sai na gane da cewa ita ce matattara in ka ji an ce jami'a shine matattara ita ce matattarar zunubai ya ce kuma mai kira ce zuwa ga rubuta ma mutum zunubi ya ce wa fa'sun yahdumul akhlaqa amsat qulubul mudminina lahu razaya ay qulubul mudminina lahu saraya yace kuma ita internet wani gatari ne wanda yake sare kyaukyawan dabi'u gatari ne wanda yake sare mi kyaukyawan dabi'u mace mai kumya da ta matse ma internet zaka gani kumyan nan zata rage namiji mai tsoron kallon mata da ya dahe ma internet to zaka gani yanzu ya ɗebe wannan kumya ta kallon mata wanda baya son sauraron music da ya dallahi ma internet yanzu zaka ga ya koma shi ma in ya jo ta music bai wucewa sai ta kare sannan yace a ƙarshe sai yace ra'aytun natta fayrusan khatiran takhatta khatta akhtarir razaya yace da na dubi internet sai naga cewa wani virus ne wani rashin lahiya ne mai matukar hatsari wanda ya ma huce hatsari-hatsari ana gane da kyau ko? wannan me yake nuna muna tasirin internet kuma abinda malam ya faɗi wallahi haka ne babu wani laihi babu wani zunubi da ake yi a yanzu wanda ba a iya shi ta hanyar me ta hanyar internet duk wani laihi da kasan ana ma Allah to ana yin shi ta hanyar me ta hanyar internet wani laihi ne ko wani laihi girma shirka ko to ana ma Allah shirka ta hanyar internet wa ma aktharu zalik in ka ɗauki riya wannan nan ta ashe kaya mutum yayi sadaka sai ya zo yana bibiliye gashi yayi ma almajirai sadaka bayan wannan sai mu shiga shirka babba ita ce tsahi ko tsahi ma ana yanzu ta hanyar internet ta hanyar internet ta hanyar whatsapp za a iya yi maka tsahi kuma tsahin ya afku haka yanzu hanya ce ta tallar bokaye da abin da ya kama da haka nawa ne daga cikin matasa suka yi ridda suka bar musulunci don ta hanyar wata shubuha da suka gani ta hanyar me ta hanyar internet zina haddith wala haraj wannan shine kenan Allah ya kare mu ko ba ai zina ba ta gaba da gaba to ai zina kala biyu ce akwai zina al-mubashara akwai zina ghairul mubashara zina direct da zina indirect ana gane da kyau ko manzo Allah yace zina al-ayn an-nazar wa zina al-yadaini al-batash wa zina al-arjuli al-mashi manzo Allah yace zinar idanu shine kallo in kana kallon tsiraicin mace ko kana kallo ana yi to kamar kana yi ne kai ma wannan shine kenan Allah ya kare mu ya ba mu ikon ragewa duk da abu ne wanda yake yanzu ya zamanto umumul balwa yanzu akwai ma wanda shi ya kwammace mai rasa abin da zai ci da ya rasa abin da zai samu a internet ana gane da kyau ko da zai zamantowa koshi amma babu mai ga to duk hankalin shi ba a kwance yake ba wannan shi ne kenan na abu ne wanda ya zamanto umumul balwa mai ce ce mahuta shine mu rage mu rage kada mu yawaita ya kasance kai ventikatar in an raba lokutanka rabin lokaci do akan internet ne kayi asara shi yasa yace amsat qulubul mudminina lahu sabaya yace duk wanda ya dawwama akan internet to zai zaman to bawa internet Allah ya kare mu wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam nas'alullah ta'ala an yujannibana min shururi annet annet ita ce internet da larabci na'am idan ba a manta ba za mu tashi a babu na'am aha babu raddu salami ko fi salati ba mai bayani akan mayar da sallama a cikin sallah kana cikin sallah sai mutum ya biyo maka sallama ya za ka yi mishi za ka amsa mai ko kuma kyale shi za ka yi na'am shi ne ma'anan wannan babin bala ya ce haddasana muhammad ibn abdullahi bin numairin haddasana ibn fudairin an al'amash an ibrahim an alkamata an abdullahi qala kunna nusallimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna sallama ga manzon Allah wa huwa fi salati alhali yana cikin sallah fa yaruddu alaina sai ya mayar muna da sallamar ma'ana a da mun kasance muna wa manzon Allah sallama a cikin sallah sai ya mayar muna yace qala yace falamma raja'na min indin najashi lokacin da muka dawo daga wajen najashi sallamna alaihi sai muka yi masa sallama falam ya rudda alaina sai bai mayar muna da sallama ba wa kala sai ce inna fi salati la shughla ai lalle a cikin sallah akwai akwai shagali ma'ana mai mai sallah shagaltacce ne laraba kuma suka ce al mashghul la yushghal ka'ida ma ce fiqhiyya suka maida ta zamu kawo misallanta mai hadisi na bina da alaka da wancan حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا نسلم في الصلاة منكسنتي أدا منا ينسلم أتكن سلا ونأمر بحاجتنا كما منا أمرتر وتبقات معنا أنا أتكن سلا sai kama mutum sallama assalamu alaikum wani da Allah mun kare sallah ka je ka dewo min ruwa kuma ana cikin sallawa shine ma'anan wa na'muru bi hajatina muna cikin sallah sai mu yi umarni a yi mana wata bukata da muke da ya ce faƙadimtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na zo a wajen manzon Allah wata ran wa huwa yusalli yana cikin sallah fasallamtu alaihi sai ne masa sallama falam ya rudda alayya salam sai manzon Allah bai bayar min da sallama ba fa akhadhani ma kaduma wa ma hadutha ya'ni min al-huzn sai damuwa ta kama ni tsohuwar damuwa da sabuwar damuwa ma'ana dama na zo da damuwa ne nema manzon Allah sallama bai amsa mini ba sai wata sabuwar damuwa kuma ta mi ta kama ni shine ma'anan fa akhadhani ma qaduma wa ma hadutha falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salata lokacin da manzon Allah ya kare sallah qala sai ce inna Allah yuhdithu min amrihi ma yasha'u Allah yana kyarkyara ko yana sabunta abin da ya so daga cikin al'amarinsa ma'ana Allah yana hukunta wani hukunci daga cikin al'amarinsa na addini wa inna Allah jalla wa azza kad ahdatha min amrihi kuma lalle Allah madaukakin sarki ya sabunta a cikin addininsa wata doka Allah takallamu fi salati akan cewa kada ku yi magana a cikin sallah faradda alayhi salam a wannan lokacin sai mayar min da sallama da nayi masa wannan hadisin yanda yake shine ko mu ce wannan hadisan guda biyu abdullahi ibn mas'ud yana ɗaya daga cikin sahabbai wanda suka hijira zuwa habasha ana gane da ke ko hijira ta biyu da shi aka yi to lokacin da manzon Allah ya hijira zuwa madina su suna can habasha sai daga baya ne suka zo to sun saba tun suna makka a cikin sallah ana magana ana gane da ke ku to shi kuma yana can habasha bai san da akwai wani sabon hukunci ba sun dawo daga habasha sai sai isko manzo Allah na sallan nafila sai ma manzon Allah sallama sai ga manzon Allah bai maida mishi da sallaman ba to shi ya saba a da in aka manzon Allah sallama ko yana cikin sallah yana mi yana amsawa da manzon Allah bai amsa masa sallama ba shi ne sai shiga tashin hankali ka a zo wani lahi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin manzon Allah ya kare sallah bayan manzon Allah ya kare sallah sai manzon Allah ya ce masa inna fi salati la shughla ai ita in mutum yana sallah to yana cikin wani shagali ne ana gane da ke ku sai ya kara ce masa Allah madaukakin sarki yana sabunta hukunci a cikin addini yanda ya so to Allah ya hukunta wani sabon hukunci shine a ba a magana a cikin sallah a wannan lokacin sai manzon Allah ya karba masa sallama kenan a wannan lokacin sai ibn mas'ud ya jimi ya ji sauki kenan a takaita wannan hadisin abin da yake nuna muna idan kana sallah kai tsaye dai haramun ne yin magana a cikin me a cikin sallah za mu gani magana a cikin sallah tana lalata sallah ko ba ta lalatawa wace magana ce kuma ba ta lalata sallah in ma tana lalatawa abin da yake nuna muna in kana sallah aka maka sallama ba za ka mi ba ba za ka amsa ba to mi za ka yi za mu gani a hadisi na gaba wannan hadisi muka ce dalil ne akan ka'idar almashghulu la yushghal idan mutum ya shagalta da wani abu to ba a shagaltar da shi da kuma wani abu bil misali yattadhi al maqal mace idan aka sako ta tana a cikin idda ya halatta ka nemi aurenta bai halatta bali annaha mashghulatun bi zawajin akhar domin idda ba tana nuna karewar aure ba ne ana gane da ke ku haka kuma idan ka isko mutum yana karatun alkur'ani za ka masa sallama in kun gane wannan karewar za ku ba da amsa a ba za ka mishi sallama ba ana sai in ka san da rishin sallama zai jawo wata matsala misali mai tsoro ne yana can yana karatu sai ya ji motsin wani abu sai ya zabura ko kuma ya firgita to kana iya kai sallama ko da bai amsa maka ba dai alama ta ka shigo wannan shine kenan mutum yana yana hutsari akan hanya ko yana kashi ya halatta ga mishi sallama li'annahu mashghulun ko wannan mashghulun bi amrin azimin allazi yuhramu salatu min ajlihi ko wannan shine kenan kenan al-mashghul la yushghal idan mutum ya shagalta da wata ibada to ba a so a shagaltar da shi da kuma me da kuma wani abu daban wannan shine wannan kaida ce mu shiga abubuwa masu yawa babu buka masu yawa tana shiga a ciki na'am malai yace haddathana yazid ibn khalid khalid ibn mawhib wa qutaybah ibn sa'id anna laysa haddathahum an bukayr an nabil صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب أنه قال صهيب ياتي صحابي صهيب مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نابيا أوجه من ظن الله ينا صلى فسلمت عليه سيني مسا سلم فرد إشارة سيمي من دا صلى أما تنوني شيني إشارة قال يتي ولا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه abun da na sani dai shine ya ce ya mini ishara da yatsunsa ne ana ganiya da kyau ko ya min ishara da yatsunsa ne tunda hakan ga ishara ce da yatsu wa hadha lafzu hadith qutayba wannan shine lafazi na hadisin al-qutayba ga riwaya ta biyu حدثنا عبد الله بن محمد النفيري حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال أرسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق manzon Allah ya tura ni zuwa ga mutanen mustalik fa'ataituhu sai na zo masa banil mustalik suna ɗaya daga cikin meke da suna ƙauyukan da suke kewaye da mutanen da suke kewaye da madina na yahudawa ya ce fa'ataituhu sai na zo masa wa huwa yusalli ala ba'irihi gashi yana sallah akan dokinsa domin suna a cikin balaguro ne yana sallah akan meke da suna raƙuminsa fakallamtuhu sai ne masa magana faƙala li biyadihi ai fa fa'ala faƙala ai fa fa'ala sai ya mini da hannunsa haka za haka sun makallamtuhu sannan sai ne masa magana faƙala li biyadihi haka za sai dai ƙara min haka dai wa ana asma'uhu kuma ni ina jinsa ya yana karatu a cikin wannan sallar wa yumi'u bi ra'sihi amma da kansa yake nuni tunda akan raƙumi ne yake mi yake sallar ita kuma sallah akan raƙumi ai ba za ka tashi tsaye ba ba za ka yi ruku'i ba za ka sujada ba sai dai ka yi ishara da kanka yace falamma faraga lokacin da manzon Allah ya kare sai ya ce ma fa'alta fil ladhi arsaltuka ya aka yi dangane da aikin da na yi maka fa innahu lam yamna'ni an ukallimaka illa anni kuntu usalli ba abun da ya hana in yi maka magana sai dan na kasance ina sallah ne wannan hadisin kenan manzo Allah ne ya tura Suhaib ana a cikin yaki ne a balaguro na zuwa yaki sai manzo Allah ya tura Suhaib ya je yo wani bincike a wajen mutanen Banu Mustaliq to Suhaib ya dawo sai isko manzo Allah yana sallah akan raƙumin shi domin ya halatta sallah akan abun hawa amma sallah ta mi sallah ta nafila akan a cikin mota kake kana iya kai sallarka akan moto kake kana iya kai sallarka amma akan moto akwai hatsari Allah gane da ke ku wannan shine kenan dama dama ta cikin mota na kenan sai isko manzo Allah na sallar shi yana ishara da kai to shi bai azama manzo Allah sallah bane yake yi yin manzo Allah sallama manzo Allah bai amsa ba ya fara ma manzo Allah magana manzo Allah da yana mishi nuni da hannu to sai da manzo Allah ne ya kare sai ya ce mishi ba abun da ya hana in maka magana sai dan ina mi sai dan ina sallah kenan wannan sai nuna hatta sallah ta nafila ma baya halatta ai an maka magana kami kamaida wannan shine kenan malai ce haddathana al-husayn ibn isa al-khurasani ad-damighani حدثنا جعفر بن عون حدثنا هشام بن سعد حدثنا نافع قال سمعت عبد الله بن عمر يقول ناجي عبد الله بن عمر يناتيوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء manzo Allah ya huta zuwa Quba yusalli fihi yana sallah a can yana daga cikin ɗabi'ar manzo Allah lokaci zuwa lokaci yana sallah a masallacin Quba shine awwalu masjidin buniya fil islami farkon masallaci da aka yi a musulunci yana zuwan shi mafi yawanci ranar asabar asabar shi yasa yana daga cikin sunna idan ka je hajji ko umara ka ziyarci masallacin masallacin quba Allah ya sa shekara mai zuwa tare da ku za mu je ana gane da ke ku masha Allah na'am qala yace faja'atuhu al-ansaru sai mutanen Madina suka zo masa fasallamu alaihi suka yi masa sallama wa huwa yusalli yana sallah qala ce fa qultu li bilal sai nace ma bilal kaifa ra'aita rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaruddu alaihim to ya kaga manzon Allah yana mayar musu da sallaman hina kanu yusallimuna alaihi lokacin da suke masa sallaman wa huwa yusalli yana cikin sallah qala yace yaqulu hakaza yace yana yin haka shine ma'anan yaqulu ay yaf'alu hakaza wa basata kaffahu sai ya shinhida hannunsa ana gane da ke ko wa basata ja'far ibn aun kaffahu mai riwayan hadisin yace sai malamin mu ja'far bin aun ya shinhida tahin hannunsa wa ja'ala batnahu asfala sai ya sanya cikin hannun nasa shine batnul kaf shine cikin sa sai ya sanya cikin hannun a ƙasa wa ja'ala zahrahu ila fauqin sai ya sa bayan hannun a sama abinda yake nuyi shine sai mishi haka ana gane da kyau ko kina wajen komowa tayin hannun zai komo a ƙasa shi kuma wanga ya komo a sama shine abinda yake nuhi kana sallah assalamu alaikum amma har in mutumin na ganin ka in bai ganin ka kuma shikenan ka ci gaba da sallarka in ka san da yana ganin ka wannan shi zaka mishi ishara amma in bai ganin ka wannan kuma sai ka ci gaba da sallarka ana gane da kyau ko na'am na'am hasallar farilla in ta kama dole ana gane da ke ko hasallar farilla in ta kama dole ma'ana yawan sallama zai iya hana maka me natsuwa ko shuɗi amma in ba shi ba a farilla bai dace ba ko ishara ma kai za mu gani ma akwai wani hadisi ko da ke hadisin akwai rauni tattare da shi akan haka مالك حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى منظر الله ياتي لا غرار في صلاة باء توي سلا ولا تسليم كما باء سلم إن أنا سلا أنا جانا دكيوكو قال أحمد أحمد يتي يعني فيما أرى أحمد فسر حديث نيكي إمام أحمد بن حنبل يتي ينا نهن دنغنا دا أبن نيكي غني لا تسلم ولا يسلم عليك معنى لا تسليم baka yi ma mutum sallama kun bai maka sallama in kana cikin sallah ana gane da kyau ko baka ma mutum sallama kun bai maka sallama sai ce a wa yugharriru ar-rajulu bi salatihi mutum zai tauye sallarsa fayan sadifu wa huwa fiha shakun sai ya sallame ya kare wannan sallar alhali na tattare da shakka ma'ana dai la ghirara shine ma'anan babu tawaya ma'ana ba a so idan mutum zai salla ya tauye wani abu domin tawayan nan za ta isa masa shakka game da ingancin sallar kuma babu sallama ba za ka yi mutum sallama kuma ba zai maka sallama ba حدثنا محمد بن الألاء أخبرنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي مالك عن أبي حازم عن أبي هريرة قال أراه رفعه إنا أمان يأروك كحديث زواج منزن الله صلى الله عليه وسلم قال يتي لا غرار في تسليم أي لا نقص في تسليم باب التويا أتكن سلما ولا صلاة هككما باب التويا أتكن سلّه قال أبو داود رواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي ولم يرفعه شي ابن مهدي bai ɗaukaka hadisi ba bai ce magana ce ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya ce magana ce ta Abu Huraira wannan shine kenan abin da ake nuhi shine babu tawaya a cikin sallama da sallah tawaya a cikin sallama shine mutum ya zo ya ce maka misali assalamu alaikum wa rahmatullah kai kuma sai ka ce masa wa alaikumus salam akwai tawaya ko ba tawaya a miye aka samu tawaya ciki wa rahmatullah ko yawwa shine ma'anar babu tawaya mutum yace maka assalamu alaikum wa rahmatullah in ka ce masa wa alaikum salam to ka tauye haƙƙinsa ka tauye mudu ana gane da kyau ko amma yace ma assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ce wa alaikum salam wa rahmatullah to wannan kuma kai adalci ne amma yake maka assalamu alaikum wa rahmatullah suka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh nan kuma kai ihsani ana gane da ke ku wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha Allah yace in aka maka sallama dai cikin biyu ne in ma ka mayar da wadda ta hita ko kuma kai daidai yanda aka maka an gane da ke ku wannan shine kenan baka tauye ba kuma baka kara ba wannan shine kenan amma yanzu akwai ma wanda shi in ka mishi sallama bai ma amsa ma kwata kwata ana gane da ke ko idan mutum ya haka ya bar wajibi malamai suka ce fara sallama ba dole bane amma amsa sallama dole ne tun yi maka sallama baka amsa ba to ka ci haƙƙin shi haqqul muslimi alal muslimi khamsa a wata riwaya sitta daga cikin su waraddu salam da mayar da sallama yana a kula da wannan haƙƙin na'am mala yace babu tashmiti al'atish fi salati babu mai bayani akan cewa yarhamukallah ga wanda ya atushewa a cikin sallah ana cikin sallah mutun yi tusho ya halatta kace masa yarhamukallah ko kuma shi ya halatta yace alhamdulillah shi ma حدثنا مسدد حدثنا يحيى حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المعنى ما أنا دي دكنينسو عن حجاج الصواف دقى حجاج الصواف حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أمي ميمون عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم na yi sallah a bayan manzon Allah fa'atasa rajulun min alƙaumi sai wani mutum ya yi tusho daga cikin mutane fakultu sai na ce yarhamukallah an gane da kyau ko ma'ana sai na faɗa masa abin da ake faɗa ma wanda ya yi mi atushewa yarhamukallah a cikin sallafa faramanil qaumu bi absarihim sai mutane suka shehe ni da da ganin su ma'ana sai mutane suka suka kallo ni ana gane da kyau ko fa qultu sai nace wa thukla ummiya lahiya shine ma'anar wa thukla ummiya ma'ana kalma ce wanda laraba suke gai idan suka takuru ko kuma aka musu wani abu wanda yake na mamaki lahiya kuke kallo na shine ma'anar ma sha'anukum tanzuruna ilayya lahiya kuke kallo na faja'alu yadribuna bi aidihim yanzu kun ga lahi ya karu akan lahi ko ya ce yarhamukallah ya ga an kalle sa kuma sai ya ce me lahiya kuke ba wai cikin zuciya bane ce lahiya kuke kallo na cikin sallah ne yake lahiya kuke kallo na ana gane da ke ko to yana ɗaya daga cikin al'arabu shi yasa kun san al'arabu dama a wajen laraba su ne wawaye ko wajen wauta na'am faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadihim sai mutane suka fara bugun katakkarunsu da hannayensu ma'ana ishara akan cewa yayi me yayi shiru yace fa araftu annahum yusammituni a wannan lokacin sai na gane da cewa suna sani in yi shiru ne suna neman in yi shiru da suke bugun kafada da suke bugun tattara fa qala usmanu ai mai mai riwayan hadisin sai yace falamma ra'aituhum yusakkituni ma'ana wani mai riwayan hadisin shi a riwayarsa ga yanda ya zo falamma ra'aituhum yusakkituni lokacin da naga suna sawa in yi shiru ne lakin ni sakattu to a lokacin ni ma sai na yi shiru qala yace falamma salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzon Allah ya kare sallah bi abi wa ummi fansar ma'aihiyata da ma'ahina su tabbata akan sa kalma ce da ake faɗi dan me dan girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma darabani muawiya yace manzon Allah bai bige ni ba wala kaharani kuma bai kwagire ni ba ana gane kyau ko kaman tsawa hakan ga wala sabbani kun bai zage ni ba ki kai wani irin jahili ne kana takuran mutane cikin sallah ana gane da kyau ko thumma qala sannan sai ce inna hadhihi salata manzon Allah yace masa lalle ita wannan sallar la ya hillu fiha shay'un min kalamin nasi hada baya halatta komai daga cikin magungunan mutane irin wannan da kai innama huwa tasbihu wa takbiru wa qira'atul qur'an ita sallah gaba ɗayanta tasbihi ne kabbara ce tasbihi ne da kabbara da kuma karatun alqur'ani ana gane da kyau ko idan aka ce tasbihi kina abin da ake faɗi cikin sujada da mi da ruku'i ya kace kabbara kuma abin da ake duk yanzu a je wajen mi wajen wani sabon aiki ya ce karatun qur'ani shi kuma abin da ake mi a tsaye kenan wannan shine sallah gaba daya tasbihi kabbara karatun qur'ani yace au kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan suna da shi daga cikin abin da ake cima riwayatu bil ma'na idan kaga hadisi to sai kana tsammanin ba a lafazin yanda ka ba a lafazin yanda ka ji shi bane to shine sai ka ce au kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma kamar yadda manzon Allah ya faɗi qultu sai nace ya rasulullah ya manzon Allah inna qaumun kinan wake magana yanzu muawiya ko na muawiya ba muawiya wancan baba ba muawiya ibn al-hakam akwai muawiya bin abi sufyan wanda shine babban sai wannan muawiyan qultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah inna qaumun hadithu ahdin bi jahiliyya mu mutane ne wanda ba mu jima da musulunta ba shine abinda suke ni da inna qaumun a hadithu ahdin bi jahiliya mu mutane ne wanda ba mu jima da jahiliya ba ba mu jima da musulunta ba wa kad ja'ana Allahu bil islami kuma Allah ya zo mana da musulunci wa minna rijalun ya'tuna al kuhana daga cikin mu akwai mutanen da suke zoma bokaye qala sai manzon Allah ya ce fala ta'atihim to kai kada ka je a wurin su qala qultu nace wa minna rijalun yatatayyaruna daga cikin mu akwai wasu mutane wanda suke yin canfi an gane canfi abinda ake ce ma canfi shine wani abu da mutane za su kudurta in suka ganshi to abu kaza zai faru ko in suka ganshi to bala'i ne ana gane da kyau ko a a asali a larabci ana ce mishi attasha'um an gane da kyau ko a asali ana ce masa attasha'um to amma mafi yawanci ana cewa at-tatayyur dan saboda shi suka yi yawan yi at-tatayyur min at-tira shi wani abu ne da laraba suke in za su je balaguro ko suna da wata bukata za su je wani wuri to tun da sahe sai a tada tsuntsaye in tsuntsaye suka yi gabas to akwai albarka in suka yi yamma to babu ne babu albarka kina wannan rana ba za a yi balaguron ba sai gobe kuma a ƙara tada su ana gane da kyau ko wannan shine kenan shi yasa ake ce mishi at-tatayyur tanfi ko kuma idan mutun ya hutu tun da sahe sai ya gamu da mujiya suka yi ido hudu da ita sai ce a to wannan rana ba ta da albarka ban ma zuwa kasuwa ko na ta yi aikin banza ne sai ya koma gida to wannan shi ake ce ma at-tatayyur mu anan a kasar Hausa wa zai ba misalin canfi a bugun kasa za mu gan shi a nan gaba in shi ma yana daga cikin canfi na'am eh na'am jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan wannan ni yana faruwa da ni bayan wannan kuma rawar idanu ana gane da kyau ko Allah yana gani ran da zan hadu da zamu hadu da prof Sani Umar Rijal da muhafizallahu ta'ala wallahi a wannan ini idanuwa idan idanuwa ta marmadi tai tai tun gaje da asuba ta fara marmadi har sai da maricin da yana tai ana gane da kyau ko to kun shi ana gane da kyau ko kenan kenan da a ce mai yiwa bella turki ne zan haduwa da shi ke da aka raba kula da ta hagu za ta lallage ko wannan shi ne gida to amma ni ban lura ba gaskiya ban lura ba ta dama ce ko ta hagu ta yi rawa Allahu a'ala ala gane da ke ko wannan shi ne kenan wannan gaskiya ni ina yawan haduwa da shi amma dan saboda na san bai dace ba ban ban yin wannan fasara ana gane da ke ko haka kuma kaikayi Allah yana gani inda zan samu wasu 'yan kuɗi masu ɗan gwaɓe-gwaɓe Allah gaya da ke ku Allah yana gani hannuna ɗan warki na sai ya ta ƙaiƙayi musamman wannan na sallah sai ya ta ƙaiƙayi ana gane da ke ku wannan shi ne kenan to malam ya ce wannan a taƙaice shi ne mi shi ne canfi ana gane da ke ku to mu je ya ce ƙala za ka shaikun ya jidunahu fi sudurihim fala ya sudduhum ya ce wannan wani abu ne da suke ji a cikin zuciyarsu amma fala ya sudduhum ba zai hana su komai ba kun ga anan bai ce ba mine ne bai ce ba haramun ne kun bai ce mimi bai ce ba halal ne za mu gani to kakane abin yake qultu sai nace wa minna rijalun yakhuttuna kuma daga cikin mu akwai mutanen da suke bugun kasa ko zanen kasa zane a cikin kasa shine wanda ya bada misali daga cikin mu akwai mutanen da suke zane a cikin kasa قال يتي كان نبي من الأنبياء يخط wani annabi daga cikin annabawa ya kasance shi ma yana yin haka faman wafaka khattahu fadhaka to duk wanda zanen nasa yayi daidai to me yake da suna fadhaka sai ya aiki da shi ma'ana nan manzo Allah ya bashi labarin wani annabi malaman tafsirin hadisi suka ce bi tatabbu bil istiqra an gane cewa shine annabi Idris alaihi salatu wassalam ana gane da kyau ko shi yake wannan ana gane da kyau ko amma malamai suka ce a nan manzo Allah ya bada labarin annabi Idris yana yin haka ne ba wai dan yana nuna ban mu ya halatta mu yi shi domin akwai abin da ya halatta ga wata shari'a amma bai halatta ga wata shari'a ba ana gane da kyau ko shar'u ka'ida ce a wajen malaman usul suke cewa shar'u man qablana shar'u lana ma lam yadid shari'atuna bi naskhihi shari'ar wasu al'umma shari'ar mu ce matukar shari'a mu bata goge wannan abun ba to ya tabbata a hadisi karara manzon Allah ya hana ni ya hana canfi ana gane da kyau ko ya hana wannan canfi kuma canfin da yake sa ka samu zunubi shine canfin da zai sa ka yi kuma zai sa ka bari in dai har zaka fito dan kaga mujiya ka ce to na fasa tahiya to wannan kayi shirka kayi ashirkul asghar kuma kana da zunubi amma ka ga mujiya sai ka ce kai an ce wai an ga mujiya kaza ne to amma dai bari in tafiya ka sai ka tafi ana gane da ke ko anan baka da zunubi dan baka yi aiki da mi ba da canfin ba ana gane da ke ko ka ji ijiya na maka marmadi sai ka ce to yo tabbas sai na ga wani tabbas tabbas sai na ga wani to wannan lokacin kuma ka shiga a gaibi amma in kace ina tsammani don ni haka nake yi in na ji wannan to sai in asa a zuciyata mai yiwa amma ba zan ce ba tabbas za ta abu don in ne haka na shiga a me na shiga a gaibi to kenan wannan shine atira inda lokacin da kake samun lahi akan ta lokacin da baka samun lahi akan ta qala yace qultu sai nace jariyatul li kanat tar'a ghunaymatin ya manzon Allah kun gani duk lokaci guda ne hoye ta wannan tambayoyin ana gane da ke ko yace ya manzon Allah abun da ya kawo ni jariyatul li wata baiwa ce ke gare ni mace kanat tar'a ghunaymatin ta kasance tana mini kiwon wasu 'yan dabbobi na 'yan kananan dabbobi na qibala uhudin a wajen uhud wal jawaniya da jawaniya sunan wuri ne a wajen uhud da jawaniya idhi tala'tu alaiha itla'atan sai wata ran ta dawo daga ciwo sai na duba wannan dabbobin fa idha dhi'bu kad zahaba bi shatin minha sai gashi ashe kura ta tahi da tumkiya guda ma'ana ta canye ta tunye tumkiya guda nan kamar an yi ijazi ne abinda ake ma ijazi a cikin balaga a takaita abu nan saboda a yi saurin kawowa kamar tana cikin kiwon sai kura ta, ta kama dabba guda ta canye bayan ta dawo sai biga dabba guda ba ina ina dabba guda ta ce ai kura ta canye ta ya ce wa ana min bani adama ya ce ya manzon Allah kuma ni daga cikin adam ne asafuf kama ya asafun ai aghdabu kama yaghdabun ina hushi kamar yanda suke yin hushi lakin ni sakaktuha sakkatan kawai ya manzon Allah sai na kwada mata mari mari mai kyau shine ma'anan sakaktuha sakkatan da ya ce lakin ni sakaktuha da yana yi marin ba ba ba mai nauyi bane amma da ya ƙara sakkatan taukidi kenan ko wannan shine shi ake jama'a taukidul lafzi sai na yi mata mari kyakkyawan mari ko mummunan mari ko tunda ba abin kwarai ba ne ana gane da kyau ko ya ce fa'azzama za ka alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya girmama min wannan abun da na yi ma'ana nan ba a ka gaba ɗayan abin gabakin ne nan sai manzon Allah ya ce kamare ta kawai don saboda ta yi kaza kamare ta don saboda abin da ba danganta yi ta ba kamare ta don saboda ba ita ta yi abin ba da kaza kamar manzon Allah ya nuna mishi abin yayi muni sosai ana gane da ke ko faƙultu sai na ce a fala ha ya manzan Allah shi ba zan yantar da ita ba don na ga yadda kake siffanta wannan zunubin ina ji ba abin da zikin kare mini zunubin in ba in yantar da ita ba in yantar da ita ya manzan Allah ƙwala sai manzan Allah ya ce iti ni biha zo mini da ita wannan baiwar wadda kamari don saboda kura ta canyi maka akuya ƙwala ya ce faji'tuhu biha sai na zo mishi da wannan baiwar faƙala sai ce aina Allah manzo Allah tambaya ne mata yace ina Allah yake ma'ana dan manzo Allah ya ga imanin ta yake ne aina Allah ina Allah yake qala tace fi sama Allah yana a sama ana gane da kyau ko wannan hadisin akwai labaru a ciki qala yace bari mu kare sai mu tattake bayani qala yace man ana sai manzo Allah yace mata wane ne ni qala tace anta rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai manzon Allah ne qala sai manzo Allah yace a'tiqha ka yantar da ita fa innaha mu'mina domin ita mu'mina ce sai sai manzo Allah ya sa ka yantar da wannan baiwa daga wannan lokacin manzo Allah ya sa doka duk wanda ya lakkada ma bawan shi kashi kashi na hutar hankali to hukuncin sa shine ya yantar da me ya yantar da bawan a takaice wannan hadisin yana na abubuwa kamar haka abu na farko yana nan muna tasirin hushi ana gane da ke ko yadda in mutum ya hushi zai iya mayin abinda daga baya zai nadama a kansa bil munasaba in Allah ya da wannan satin hudubar da zamu shirya shine al-ghadabu ahkamuhu fil islam hushi da hukunce hukuncensa a musulunci mun taba yin muhadara akai to amma matsala ce wadda take da hadi sosai insha Allah akan shi zamu yi zamu yi huduba in Allah ya kaddara ni zan yi huduba in ma Allah bai kaddara ba dai duk sati dama ina shirya huduba wanda ake raba mutane za ta dai zamanto a rubuce in ba mu yi ta ba a wannan satin wani sati wata nan za a yi ta insha Allah za ku ji shawarori na abubuwan da za su taimaka a wajen rage hushi da yadda kuma hushi yake da muni da abin da ya kama da haka shi ne mai hikima yake cewa walam ara fil a'da'i hina ikhtabartuhum aduwwun li aqli al-mar'i a'da min al-ghadab ya ce da na yi bincike daga cikin makiyan mutum ya ce ban ga wani makiyi ba mafi tsanani ga kwakwalwar mutum kamar hushi ana gane da kyau ko shi ne wanda in yi sakumi ma yana iya faɗi har allah ma yana iya zage in yi hushi la ilaha illallah a babin aƙida wannan hadisin raddi ne akan wasu jama'a da ake cema a sha'ira kuma suna da yawa sosai mafi yawancin 'yan ɗariƙa 'yan a sha'ira ba ya sama ni na manta akwai wata waka da na haddace lokacin ma ina ina maimaita ta a'a ba ita ba baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa Allah yana ko ina akwai akwai wakar da ake a lokacin kamar su a da su ba a cewa Allah ina yake so sai dai a ce Allah yana ko ina su ne suka juye suka koma aqida ta haƙiƙa don me suke nufi da hakika tunda an ce Allah yana ko ina kenan Allah yana cikin komai don haka sai a ce wannan ma Allah ne ai suna wannan waka ko wannan ma Allah ne in kace me yasa kuke Allah ne ai dan saboda Allah yana cikin shi kenan shi ma Allah ne subhanallah ana gane da kyau shine ma'anar hakika ta shine ma'anar hakika da at-tajalli da abin da ya kamata haka wannan shine kenan kenan a aqida ta ahlus sunna shine Allah yana ina yana sama ana gane da kyau ko sai dai iliminsa yana kewaye da komi amma ina Allah yake yana sama amma iliminsa yana kewaye da komai idan in yara ne zaka ma irin wannan misali kika ce Allah an ce Allah yana sama to ai kun malam kuma ko ina sai a ce in kai kadai ne Allah na tare da kai in kana kaza Allah na tare da kai sai a ce musu misali muna cikin wannan masallacin sai kasance buɗe yake yanzu sai ga wani mutum sama saman gina waccan yanzu duk wanda a cikin wannan wurin yana ganin su ko baya ganin su yana ganin su to kawai haka ne za a kwatanta ma yara misali su yara ana musu wannan misali ne wa tilkal amsal nadribuha linnasi wannan shine kenan wannan shine kenan kina Allah yana sama amma ilimin sa yana kewaye da me yana kewaye da komai na'am wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha kishiyar Allah madaukakin sarki wallahu ta'ala alam a takaice wannan hadisin abin da ya sa malam ya kawo sa shine ya halatta mutum yayi atushewa kace masa ya hamkallah ha bai halatta ba tun daga shi manzo Allah ya hana su na'am maliki haddathana muhammad ibn yunus an-nasa'i haddathana abdul malik ibn amr haddathana fulayh عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكتين نزو وجن منزon Allah علمت أمورا من أمور الإسلام an koyar da ni wasu al'amurra daga cikin lamurran musulunci fakana fi ma ulimtu sai ya kasance daga cikin abin da aka koyar da ni an kalali manzo Allah ya ce mini idan a tasta idan ka yi tusho fahmadillaha to ka ce alhamdulillah wa idan a tashe la'atishu idan mai atushewa ya atushewa fa hamidallaha sai ya ce alhamdulillah fa qul yarhamukallah to kace mishi yarhamukallah qala yace fa baina ana qa'imun ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi salati haka dai wata haka dai ina tsaye bayan amin wannan karatun muna tsaye muna sallah idza id atasa rajulun sai wani mutum kwatsam ya tusho fa hamidallaha sai ya gode ma Allah fa qultu sai nace yarhamukallahu rafi'an biha sauti sai na ce yarhamukallah da sauti mai mai dagawa faramanin nasu bi absarihim sai mutane suka shihe ni da ganin su ma'ana sai mutane suka fara kallo na ba ana nufin suka jiyo ba ma'ana irin kallo da ake na gehe na abin ga na'am yace hatta ihtamalani dalika har sai da wannan abin ya mini nauyi ma'ana kallon da suka mini ya mini nauyi fakultu sai na ce malakum tanzuruna ilayya bi a'yunin shuzrin me yasa kuke kallona da idanunku kwala kwala ana gane da ke ko wannan shine kenan me yasa kuke kallona da idanu da idanu kwala kwala kamar wanda ya hushi qala sai yace fasabbahu sai suka ce subhanallah falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam as-salata lokacin da manzon Allah ya kare sallah qala sai yace manil mutakallimu waye dazu yake magana qila sai aka ce hadal arabi wannan ba kauyen fada'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kira ni faqala li sai ya ce mini innamas salatu liqira'ati alqur'ani ai ita sallah dan karatun qur'ani ne wa zikrillahi da ambaton Allah jalla wa azza fa idza kunta fiha idan ka kasance a cikin sallar falyakun zalika sha'anuka ya kasance wannan shine sha'aninka ma'ana karatun qur'ani da ambaton Allah yace fa ma ra'aytu mu'alliman qattu ban taba ganin wani mai koyarwa ba ko so dai arfaqa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da yi tausasawa a wajen karantarwa kawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan riwayar bata inganta ba amma akwai riwaya da ta inganta da take nuna haka akan cewa idan mutum ya atushewa ba da ya atushewa bane sai ka ce mishi ne yarhamukallah sai ya ce ni alhamdulillah wannan shine kenan shi yasa shi wannan wannan ba kauyen kamin ai sallah ne aka mishi darasi aka ce in kaji mutum yayi tusho ka ce mishi yarhamukallah shi kuma darasin bai bai na ba ko wannan shi ake cewa aiki da cikawa da ji kawai bai tsaya ba bin diddigi ya ne ake karatun sai ya aikata kawai cikin sallah wani ya yi tusho kai tsaye ce mashi alhamdulillah mutumin bai ma ce alhamdulillah ba to wannan shi ne kenan a takaice in kana sallah in ka yi tusho ba za ka ce alhamdulillah ba kana daga sauti kana in ka ce alhamdulillah tare da motsa baki ba tare da sauti ya mai ba ya hoto to in ka ce alhamdulillah wani zai ce ma ya hamkallah to in dai kayan da aka ce wani ma zai san ka ce ya hamkallah kenan ba ma za a sani balantana a ce maka mi yarhamukallah kenan ba a alhamdulillah ba a mi kuma yarhamukallah a cikin sallah wallahu ta'ala a'lam to idan alhamdulillah yarhamukallah da yake magana ce mai kyau an hana to ina ga magana da wanda ba ita ba malai ce babu ta'mini wara al-imam babu mai bayani akan at-ta'min at-ta'min shine cewa amin cewa amin shine at-ta'min ina zuwa kuma da ma'ana ta at-ta'min shine ma'anan assurance assurance ma'ana ce mata at-ta'min at-ta'minu sihi at-ta'minu tijari assurance ta commerce assurance ta sante duka shine wannan kinan at-ta'min ana ana nuhin qawlu amin wara al-imam bayan liman حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سلمة عن حجر أبي العنبس الحضرمي عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين من ظل الله يكسنتي إذن يتي ولا الضالين قال آمين يناتي وآمين ورفع بها, صوت بها صوته كما ينا دغ صوت سما أوجن وامي أوجن وآمين كم كنك كنن سنة حدثنا مخلد بن خالد الشا... خالد الشاعري حدثنا ابن نمير حدثنا علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صلى أبايا منظر الله فجهر بآمين سي منظر الله يبين آمين وسلم عن يمينه وعن شماله sai ya sallame ma'ana da ya zo sallama kuma sai ya sallame a hannunsa na dama da hannunsa na hagum hatta ra'aitu bayada khaddihi har sai da naga horin kumatunsa ashe sai nuna sallama ko da yake zamu zo babin sallama a wannan wurin zamu gana a takaice abin da yake nunawa sallama sai ka jiyo goshinka da kyau ana gane da kyau ko ka jiyo da kyau hatta wanda yake bayan ka zai gane zai ga kumcinka akwai wanda shi dan kada kai ne kawai yake haka kenan wannan kuskure ne baya bata sallah amma dai kuskure ne khilafus sunna ne malai yace haddathana nasr ibn ali akhbarana sufyan ibn isa عن بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المكتوب عليهم ولا الضالين manzo Allah ya kasance idan ya karanta ghairul maghdubi alaihim waladdallin qala yana cewa amin hatta yasma'a man yalihi min as-saffil awwali har sai ya kasance wanda suke bi masa na sahun harko ma sun ji حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال lallai manzon Allah ya ce idza qala al-imamu ghayril maghdubi alaihim waladdallin idan liman yace ghayril maghdubi alaihim waladdallin faqulu to ku ce amin fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaika domin duk wanda fadin sa amin yayi daidai da fadin mala'iku ghufira lahu ma taqaddama min dambi za a gafarta masa abinda ya gabata nami na zunubansa wannan shine kenan wannan yana falala ta mi ta faɗin amin a cikin sallah kuma wannan hadisin ai kun ga kwanaki wani ya tambaya akan sai liman ya ce amin ne sannan ma za su ce amin ya na bada amsa ha na ce ba dole sai ya ce da ya ce wala dalin kawai kuma ya halatta daga nan ku ce ne to kun ga dalili ko wannan shine kenan manzo Allah ya ce idan liman ya ce ghairil maghdubi alaihim wala dalin to ku ku ce mi amin shi ma limankin zai ce mi amin wannan hadisin zai fassara mana na gaba ne bari mu zo na gaba حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام إذا لمن يكاو ورنشي وآمين هكذا آمين za a fasara hadisin don saboda shi zai daidai da wancan amma idan ka ce idan liman ya ce amin faƙulu fa'aminu to kuma ku ce amin kenan ya nuna sai liman ya ce min ya ce amin wannan kenan sai nuna a riwayatu tufassiru ba'duha ba'da at-ta'min huna al-maqsud bihi qawl al-imami ghayr al-maghdubi alaihim wala ad-dallin kenan idan liman yace ghayr al-maghdubi alaihim wala ad-dallin fa aminu to ku ce amin فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه كما روانجا قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين وانزا الله يكسن تينا تيوى آمين أتكين سلا حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن, بن راهويه أخبرنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال أنه قال يا رسول الله يا منزا الله لا تسبقني بآمين kada ka riga ni da amin hadisi ne da'ifi ba za mu tsaya bata lokaci a wajen sharhinsa ba abinda da yake nuhi shine kada ka riga ni da faɗin amin ana gane da kyau ko malamai suka ce wasu malamai sun fassara shi da cewa bilal abinda ya sa faɗi wannan shine in ya tada iqama manzo Allah na sa shi ya diba sahu ya diba sahu duka wanda suke sahun sun gyaru ana gane da kyau ko bayan an tada sallah to shi ne sai ce manzo Allah kada a riga ni da amin a bari sai na zo na yi nima kabbara bayan na ƙara gyara sahu sannan a kai wajen mi a kai wajen amin ko kuma ya manzo Allah kada a tada sallar har sai na ƙare don kada amin ta mi ka riga ni duka dai fasolin asali dai hadisin bai inganta ba حدثنا الوليد بن عتيبة وعتبة الدمشقي ومحمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن صبيح بن محرز الحمصي حدثني أبو مصبح المقرائي قال كنا نجلس إلى أبي زهير النميري وكان من الصحابة فيتحدث أحسن الحديث منكسن تيمنا زما أوجن أبي زهير وانديكي صحابي نمنزان الله سيكسن تينا بام لابار حديثي فإذا دعا الرجل منا بدعاء idan wani mutum daga cikinmu ya wata addu'a ƙala sai ce ikhtimhu bi amin to ka liƙe wannan addu'ar da amin fa inna amin domin ita faɗin amin mithlu at-tabi'i ala sahifa kawar misalin kashe ne akan takarda misali ka yi mai yake da suna ka amso act de naissance takardar aihuwa sai ba a yi kashi a kanta ba wannan takardar tana amfani shi ne abin da yake ne ma'ana in ka yi addu'a ba ka ce amin ba to shi kenan wannan addu'ar ta ta yi gani ta ta yi gabanza shi ne abin da yake nufi fa inna amin mitla tabi'i kawar misalin kashi ce a kan takarda ƙala abu zuhairin abu zuhairin ce ukhbiru kuma an zalika bari in baku labarin wannan kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama za ta lailatin wata rana mun hito tare da manzon Allah fa'ataina ala rajulin sai muka zo a wajen wani mutum kad alaha fil mas'alati wanda ya kai makura shine alaha ay wazaba ma'ana ya dage a wajen addu'a fa waqafa annabi sallallahu alaihi wasallam yastami'u minhu sai manzo Allah ya tsaya yana sauran addu'ar wannan mutumin ya Allah ka taimaka Allah ka Allah ka kawo agaji Allah ka yi budi Allah ka yi kaza Allah ka yi kaza Allah ka yi kaza Allah ka bani kudi in yi aure ana gane da kyau ko ka bani kudi in sai kaza shine ma'anar alaha sai manzo Allah ya tsaya yana sauran me yake faɗi fa qala sai manzo Allah ya ce awjaba in khatama in dai har ya liƙe wannan addu'ar to addu'ar ta karbo shine ma'anar awjaba أي استجا استجيبت إن ختم أي إن قال إن ختم إن ختم دعاءه بقول آمين الدعاء شتا كربو إن هري ليك تدفد آمين أنا قانا لكيوكو فقال رجل من القوم سيوان متندق تموتانيت بأي شيء يختم to da mi zai liƙe wacan da manzo Allah ya ce addu'ar za ta karbi in dai har ya liƙe ta qala sai ce bi amin da amin fa innahu in khatama bi amin faqad aujaba domin idan har ya liƙe addu'a da amin to wannan addu'ar za ta karbu fansarafa ar-rajulu sai wannan mutumin ya tahi alladhi sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wanda ya tambayi manzon Allah fa atar rajulu fa atar rajula sai wannan sai sai ya zuma wannan mutumin da yake addu'a ana gane da kyau ko kenan wanda wanda ya ji manzon Allah ya faɗi wannan maganar ne sai ya zo wajen wannan mutumin da ke addu'a don har yanzu bai kare addu'a ba yana ta yi na san matsaloli sun yawa faƙala sai ce ikhtim ya fulan bi amin ya kai wani in ka kare addu'ar nan ka liƙe da amin wa abishir kuma ina maka bushara domin manzon Allah ya ce kaza sai ya gaya mishi abin da manzon Allah ya faɗi وهذا لفظ محمود وانا اللفظ نحن محمود قال أبو داود المقراء قبيل من حمير wasu wasu mutane ne daga daga himiyar su ake ce ma makra'u shi yasa a can bayan muka gani makra'i ana gane da ke ko wannan hadisin bai inganta ba da ya inganta yana nuna ashe in kai addu'a baka ce amin ba to addu'an nan bata mi ba bata karbu ba amma dai yana ɗaya daga cikin yana ɗaya daga cikin asbabus ijabati du'a fadin amin a cikin addu'a malamai suka ce yana daga cikin abin da suratul fatiha take koya muna domin suratul fatiha a ƙarshenta menene ko gabaɗin ta mamike ce addu'a ce sai aka ce in ka ƙare ka ce mi amin to ana koya maka ne duk in ka yi addu'a ka ce mi ka ce amin kenan faɗin amina daga cikin abin da ke jawo karɓar addu'a amma da wuya mutane mafi yanci sun aza mai cewa amin shine mai karɓa ba mai addu'ar ba malam na na addu'a shi a tsammanin shi wanda suke karbawa su gade za su cewa amin shi malam ba zai ce amin ba alhali shi ma malam ya kamata ya ce me ya ce amin wallahu ta'ala a'lam ko kuma in su suka ce amin sai a samu takamuli shi yayi addu'ar su kuma sun liƙe masa da amin kenan ya isa ba shi ba sai ya ce amin kin ba wallahu ta'ala a'lam a takeice dai fadin amin mustahabbi ne a wajen addu'a kuma yana daga cikin abin da yake jayo karbar addu'a wallahu ta'ala a'lam mali yace babu tasfiqi fi salati at-tasfiqi fi salati babu bayani akan tabi a cikin sallah mali yace حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي هريرة عن, عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya ce a tasbihu lirrijali shi tabi na maza ne subhanallah subhanallah na maza ne ana gane da ko subhanallah ta zo wurin ta ko da na ce subhanallah ki ne don saboda zalla da na yi ko falta a tasbihu lirrijali cewa subhanallah a cikin sallah na maza ne wa tasfiqu lin nisa'i shi kuma yin tabi na mata ne ana gane da kyau ko na'am wannan hadisin na biyun shi zai kawo na sababu wurudul hadis ne sababu wurudul hadis dalilin zakkuwar hadisin domin qur'ani yana da sababun nuzul shi kuma hadisi yana da sababu wurudul hadis dalilin da yasa manzo Allah ya faɗi wannan maganar gata a cikin wannan hadisin kenan hadisan za su cika ma juna ne حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف من الله ياجي وجن متانا بنو عمرو بن عوف ليصلح بينهم dan yayi sulhu a tsakaninsu husuma ce ta kama a tsakaninsu sai manzo Allah ya je yin sulhu wa hanati salatu sai lokacin sallah yayi faja al mu'adhdhin ila abi bakr lokacin sallah yayi ana ta jiran manzo Allah bai zo ba sai mai kiran sallah ya zo wajen abubakar fa qala yasi atusalli bin nasi shin ba za ka yi ma mutane sallah ba domin ga manzon Allah har yanzu bai zo kuma lokaci yayi fa uqima sai aka tayar a tusalli bin nasi fa uqima shin zaka ma mutane sallah in tayar da sallar qala na'am sai abubakar ya ce eh ana gane da ke ko fa salla abubakar sai abubakar ya ma mutane sallah ma'ana ya fara ma mutane sallah akwai lokacin da madi yake zuwa da ma'anata ta mudari'i faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya zo wannan su fi salati mutane suna a cikin sallah fatakhallasa sai manzon Allah ya tahi hatta waqafa fi saffi har sai da ya tsaye a cikin sahu fa saffaka nasu sai mutane suka yi tabi ma'ana suna ma Abubakar tabi dan ya komo bayan manzon Allah ya me ya shiga shine ma'anan fa me yake da suna فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة kuma shi abubakar mutum ne wanda ya kasance baya waiwaye a cikin sallah duk abin da ya faru abubakar baya waiwaye a mi a cikin sallah ana gane da kyau ko ya ce falamma aksaran nasu tasfiqa lokacin da mutane suka yawaita taɓin ya ji abin ya yi yawa iltafata sai ya waiwayo fara'a rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga manzon Allah a tsaye a cikin sahu fa ashara ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ma abubakar ishara anim kus akan cewa anim kus makana ka tsaya wurin ka ma'ana tsaya ka ci gaba da mi da ba da sallah farafa abubakarin yadaihi sai abubakar ya daga hannayensa fa hamidallaha sai ma Allah godiya alama amarahu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min dalika dan umurnin da manzon Allah ya masa ana gane da ke ko daɗi ne ya sayi haka alhamdulillah sai kuma ya ƙara komawa baya godiyar da ya wai har manzon Allah ya yadda ya bi shi mi ya bi shi sallah har manzon Allah ya yadda yana nan amma abubakar ya mi ya ba da sallah mai wuri ya zo mai tabar ma sai ya naɗe ko to ga mai wurin ya zo kuma mai wurin ya ce zamna da tabar marka wannan shi da kira na'am aha to shine sai abubakar ya yi ma Allah godiya akan haka sun masta'akhara abubakarin duk da dai haka abubakar sai ya ƙara jayowa baya hatta stawa fi saffi har sai da ya daidaita a cikin sahu wa taqaddama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya gabata ya shiga fa salla sai ma mutane salla falamman sarafa lokacin da ya sallame qala sai ce ya abubakar ya kai abubakar ma mana'aka an tathbuta in amartuk me yasa da nace ma ka tsaya ka ci gaba da bada sallar baka tsaya ba sai ka komo baya qala abubakar sai abubakar yace ma kana libni abi quhafata an yusalli bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah ka rayuwar annabi da sahabbai akwai birgewa sai abubakar yace ya manzon Allah waye dan abu quhafa da zai yi sallah gaban manzon Allah waye dan abu kuhafa da manzon Allah na nan kuma shi ya bada sallah ai bai kai wannan matsayi ba ana gane da ke ko ma'ana dai kalma ce ta kankan da kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace mali ra'aytukum akthartum min at-tasfiqi a wata riwaya sai manzon Allah ya murmushi sai ya koma kuma ga wani abu da aka yi a cikin sallar me yasa kuka yawaita taɓi man nabahu shay'un fi salatihi falyusabbih duk wanda wani abu ya kubuce masa a cikin sallarsa wata matsala ta faru to yace subhanallah fa innahu idha sabba idha sabbaha domin shi idan yayi subhanallah iltufita ilayhi za a waiwayo masa domin an san subhanallah kalma ce da aka faɗi idan wani abu ya faru me idan matsala ta faru ana gane da kyau ko wa innamat tasbihu linnisa'i ku sani shi taɓi shi ne a tasfihu ana cewa a tasfiq ana cewa a tasfih ku sani shi taɓi na mata ne kala abu dawud abu dawud ce wa hada fil farida wannan kuma ya faru ne a cikin sallah ta farilla da suka yi ana gane da kyau ko mala ce haddasa na amru bin aunin حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان قتال بين كان قتال بين بني عمرو بن عوف أن سامو وني هدا أتكين متانا عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سي لاباري اسكوما منزن الله فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر سي يزو مسو dan yi sulhu a tsakaninsu bayan azahar faƙala li bilalin sai manzo Allah ya ce ma bilal in hadarat salatu la'asri idan lokacin sallar la'asar yayi walam atika sai ban zo maka ba ma'ana sai ban zo ba famur ababakrin to ka umurci abubakar far yusalli bin nasi ma mutane sallah me yake nunawa ashe can ma da abubakar ya shige ba da sallar ba wai kawai me yake da suna arabin kansa bane ya shiga ashe umunni ne daga wa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan in bai zo ba ya bada sallah to shi yasa ya shiga amma da a ce manzon Allah bai faɗa masa ba da Abubakar ba zai taba shiga ya bada sallah ba dan wai manzon Allah bai mi ba bai zo ba sai a wani hali a sai a wani hali a har yanzu ba ku samu ba yawwa sai idan lokaci zai mi zai wuce misali har yanzu manzo Allah bai zo kuma ga rana ta kusa faduwa to a wannan lokacin in ma ba su yi sallar ma sun yi zunubi an gane da kyau ko in wannan sallar ta wuce su sun yi zunubi domin Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta wa dukhulul waqti min akad shurutus salah shigar lokaci shine mafi girma daga cikin daga cikin sharuɗan sallah wallahu ta'ala a'lam a takaice dai sai manzo Allah ya ce ya ce falam idan nabakum shay'un fi salati idan wani abu ya kubuce muku a cikin sallah falyusabbihir rijalu su maza su yi subhanallah wal yusaffihi an-nisa'u su kuma mata su yi tabi na'am mala yace حدثنا حديثي نكرشي حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد عن عيسى بن أيوب قال قوله يتي فإن منظر الله التصفيح للنساء فإن منظر الله تيوا شيتا بين ما تاني تضرب بأصبعين من يمينها ذات بغاواني da ‘yan yatsunta guda biyu na dama ala kaffi hal yusra a kan tahin hannunta na hagun kenan haka za ta yi ana gane da kyau ko? domin ta yi haka kamar sautin zai yawa sosai kenan shi yasa su mata ma ko za su yi tabin ya haka ce su yi ana gane da ke ko wannan shine kenan wannan mai busasshen hannu in yi ba ba za a ji ba ana gane da ke ko to su mata abin da yasa aka ce su yi haka dan mata su an san su da nu'umatul kaf shine ni'imar tahin hannu in suka yi haka karan su zai yawa sosai domin in kai tabi daidai kabarin hannunka daidai sautin da zaka huddawa ana gane da kyau ko to su kuma an san da su ne iyaka a wajen jin daɗi kai mai karmasashen hannu mai ɗaukan kayan nauyi hannunka ya bushe in kai haka ba za a ji da kyau ba sai aka ce to su su yi hakan ga ana gane da kyau ko wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam mai wa wannan ita ce hikima in wa masu girma ina tsammani lokaci yayi ko lokaci yayi a wannan hadisi yana da alaka da wannan ku bari mu da wannan yana da alaka da wancan don musamman kare babin tabi ko ishara babul isharati fi salati babin bayani akan nuni a cikin sallah ishara a cikin sallah حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية المروزي ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم للي منظر الله كان يشير في الصلاة يا كسنتي ينا إشارة أتكين صلى معنى إذن بكاتا تكاما يكن إيه إشارة أتكين صلى ana gane da ke ko mali ce haddathana abdullah ibn sa'id haddathana yunus ibn bakir bukair an muhammad ibn ishaqa an yaqub ibn utayba bin al-akhnas عن أبي غطفان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال شي تابي نماتاني إيه نمزا إيه شي سبحان الله نمزاني يعني في الصلاة هنا نجي أتكين صلى والتصفيق للنساء شي كما تابي نماتاني من أشار في صلاته دون دي إشارة ينوني أتكين صلى إشارة تفهم عنه nuni wanda ake ganewa nuni wanda yake iya zamantowa matsayin magana falya'ud laha ya'ni as-salati to sake sallan nan ana gane da kyau ko qala abu daud abu da ce hadal hadithu wahmun wannan hadisin an samu wahami a cikin sa a hadisin abin da aka ce shine in kai ishara a cikin sallah irin ishara da take dokar matsayin magana to ai magana a cikin sallah me ce ce haramun ce ko to in kai ishara kuma isharar da a maimakon magana take suka ce sallaka ta ne ta lalace akwai masu wannan ra'ayin malam ya kawo wannan hadisi ne don ya nuna maka duk masu wannan ra'ayin na cewa ishara tana bata sallah to hadisin da suka dogara da shi bai mi ba bai inganta ba shine muhimmancin kawo hadisi da ifi a cikin wannan littafin amma in isharar ta yi yawa sosai in ta yi yawa sosai ana gane da kyau ko a wani lokacin tana iya taba ta sallah ana gane da kyau ko akwai ma wanda shi ishara a gare shi a matsayin magana take dan haka shi tana bata mishi sallah wane ne kurma tunda shi abe da bakin magana ko wannan shine kenan in aka zo ana tambayar sa kaza da kaza a cikin an gane da kyau ko to shi sallar shi ta lalace dan me yayi magana yayi yayi ishara shi sallar shi ta lalace wallahu ta'ala a'lam a takacin wa masu girma abin da yake nunawa shine ina aka kuskure a cikin sallah maza su ce subhanallah mata su yi mi mata su yi tabi ana gane da ke ko wannan shine kenan nan muka zo karshen wannan karatun akwai sanarwa mai mahimmanci da farko dai akwai na jima kusan wata uku kusan wata uku zuwa hudu akwai wani aiki da na fara na na tafsirin alkur'ani na kokarin hiddo shubuhohi da mustashirikun ma'ana mutanen gabas ko mu ce mutanen yamma turawa shubuhohi da turawa suke hidduwa daga cikin alkur'ani sai su kalubalanci musulmai da shi to na jima ina wannan aiki a ƙarƙashin wani ƙur'ani da nake da to yin wannan yasa na yi shauƙin ya kamata in sa tafsirin alkur'ani don saboda bayyana wannan shigohin don saboda ta hanyar ne za a bayyana shigohin to na jima ina tunanin ina ne ya kamata mu sa wannan tafsirin har ma sai na sa ɗalibai su bincika muna a wani masallaci ne ake buƙatar mai mai yin tafsiri don mu zo mu sa wannan tafsirin to alhamdulillah da husnul haz shekaran jiya aka samu kwamitin masallacin tukur an san masallacin tukur ko inda muka yi daura akwai daga cikin jagorinsu ya zo ya gani akan yana so in sa musu karatu a wannan masallacin nan saboda a raya masallacin sai na ce haɗuwa ta zo daidai da zama an gane da kyau ko ya ce musu to alhamdulillah dama ina ina shaukin a ce na samu wannan kin kuma hamma hamma nema muka sa to yanzu gashi ma mu aka zo neman mu na ce musu to ba matsala insha Allah za mu sa tafsiri na alkur'ani mai girma kuma ranar da muka tsaida ita ce ranar asabar samedi kenan karatun sunan abi dawud yanzu ga sati sono za a zanye sa so daya amma zan so ku ba mu wata dama shine mu rika ƙara koda minti 20 ne akan lokaci na asali ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan zamu ce karatu sunan abi dawud yanzu sati ne daga sati zuwa sati ne kowace rana ta juma'a ita kadai a ranar asabar kuma sai mu kwatsi a ina masallacin masallacin alhaji tukur da yake nan lazare domin tafsirin alkur'ani mai girma sai zaman to kana ta bainal kitabi wa sunna ana gane da ke ko addinu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwili addini shine Allah ya ce annabi ya ce yanzu mu zo mun ce muku annabi ya ce gobe sai mu ce muku mi Allah ya ce amma tafsirin za a fara shi asabar ta sama kenan samedi ta sama ba wannan samedi kin ba in Allah ya so kenan sati mai zuwa zamu dan kara tunatar da yan uwa akan wannan kin insha Allah bayan shi kuma akwai littafai na sunan Abi Dawud da na aqidatul mu'min da aka sa na sunan Abi Dawud kasancewar yana da dan nauyi kadan tunda mun samo shi da tsare da tsare muke saida shi da yawa da cikin tuzurai ba su da lokaci guda da waya su iya hudda kudin shi wanda suke bukata zamu ba su bashi ana gane da kyau ko sai su biya sanda sanda lokacin da suka samu wanda yake so kenan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah akwai kilan mota da aka bari ko moto ne ko